الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na alhafiz al'allama abdulghani bin abdulwa'id al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna 20 ga watan zulqada da ɗigo 21 ga watan zulqada 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da goma ga watan 6 2023 miladiya muna fata Allah wani muwafaka wannan kuma shine darasinmu na 22 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala babul mawaqit darasuka sun gabata a cikin wannan babi yau za mu tashi الحديث الثاني والخمسون wanda wajena nan malam ya mishi babi yace babu awqatin nahyi nasa na ku babu shigo malace babu awqatin nahyi baban mana dai a kalkashin shi babul mawaqit kin ne ko ko hadisan ne haka ya jero ba tare da ya sa babi ba to mai sharhi anan ya bawwa ba wa wannan hadisin babu cewa baban da yake bayani akan lokuta da aka hana yin sallah a cikinsu malake cewa huzzirati salatu fi auqatin muayyana li hikamin ya'lamuha ash-shari' an yi hani game da yin sallah a waɗansu lokuta sanannu saboda hikima wanda Allah ta'ala ya bar wa kanshi wannan sani kalibti'adi an mushabahatil kuffari fi waqti ibadatihim daga cikin irin hikimomin da yasa aka hana mu yin sallah a wasu lokuta daga cikin hikimomin akwai nisanta game da kamanceceniya da kafirai wajen bautarsu domin wani lokutan da aka yi hani a kansu lokuta ne waɗanda suke bautan wani Allah mu a lokacin sai aka ce kadda mi sallah a wannan lokaci to wannan hikima ne kadan ne daga ciki amma Allah ta'ala shine san hakikanin hikimomin da Allah ya sa ya hana yin salloli a waɗansu lokuta sanannu wanda za mu ji su malaka cewa auqatun nahyi salasa lokutan da aka hana yin sallah a cikin su lokuta guda uku ne al-awwal yace na farko min salatil fajr daga yin sallar asuba ko kuma daga ketowan alfijiri hatta tartafi a shamsu har sai rana ta daga anil ardi mana ta daga game da ƙasa kai da rumin golgodon arrum golgodon mashi kenan kenan wannan shine kenan lokaci na farko wanda aka hana daga rana ta hutu ta yi ɓaukin nan to baya halitta a yi sallah sai ta daga gurgudan mashi kaman metar guda uku suka ce salasatu amtar ta rabu da ƙasa kaman metar guda uku masu lissahi da lokaci suka ce kamar bayan hutarwarta da minci goma sha biyar bayan hutowar rana da minci goma sha biyar wani shine ma'ana lokacin da kuma wannan hannun ya gushe sai a yi salloli a tsani lokaci na biyu hina tablugu shams nihayatiha yayin da rana za ta kai ƙarshenta filirtifa'i wajen mana ɗaguwa ka ta kai tsakiyar sama ta wannan lokacin shi ma an hana hatta tabda fi zawal har sai ta fara gushewa a salis wuri na uku min salatil asri ilar guru daga wato yin sallar la'asar har ya zuwa fadawar rana to da su ne lokutan da a shar'ance aka hana yin sallah a cikinsu za mu ga dalilai akan haka da kuma ganganin malamai akan lokutan da sauransu malaci alhadisu thani wal khamsun an abdullahi bin abbas qala شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث الحديث الثالث والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن أبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين والسنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل دون أن أقول أكوشكو نعم حديثنا هو كوشين حديث عبد الله بن عباس yadda tabbata a gare shi yake cewa shahida indi rijalun mardiyuna yace waɗansu mazaje mana sun shaida sun tabbatar su waɗannan mazajen mardiyuna yardaddu ne a wajena wa ardahum indi umar daga cikinsu kuma mana wanda na fi yardar da shi sosai shine umar bin al-khattab wannan abdullahi da abbas ne ke faɗan haka a wannan malamai suka ce akwai fa'ida wato ba a ɗaukan ilimi sai mutumin da aka yarda da shi aka yarda da amana shi saboda abdullahi da abbas da cewa waɗannan mutanen da suka yi wannan bayani suka tabbatar yardaddu ne a wajen shi kina gana karɓar ilimi ne a wajen wa yardadde ba maci amana ba ina ta fahimta za ka ga waɗansu mutane sai ka ga wani ba za ka lamunce ba wata mu'amala ta duniya ta haɗa ka da shi saboda ka san macuci ne baka so mu'amalar kuɗi mu'amalar wani dai samu ya haɗa ka da shi saboda zai cuce ka to amma kuma wannan shi ƙin da kanshi shi kuma ka yarda da shi a addininka wani ga rashin rashin sani ya kamata ne rashin sanin ciwon kai ne addininka ya yi huzuzukinka na duniya addininka ya yi abubuwa amma za ga wasu malamai wato ya ce malamai ne amma la cuta ne sun cuci wancan ya cuci wancan to duk wanda ya cuce ka a duniya ba alamun cewa ya cuce ka a lamarin addininka don haka wato ka nemi wani shi don ba a amince mishi ko wani bara ne cewa wai mutumin da ba mutumin kirki bane in yi hudu gaskiya ba karba a in yi hudu gaskiya aka tabbata gaskiya ce ka karba da wani shi ba matsala ba ce amma akwai yiwuwar inda baka gane gaskiyar mace ya cuce ka saboda shi matuci ne to a inda muka yahi mu rika taka tsantsan a lamarin addini saboda lamarin bukatunmu na duniya don haka dai wannan fa'ida ce da malamai suka ambata a wannan hadisin cewa ilimi na addini ba a karban shi sai ga mutum mai yardadde mai amana wanda yake wato baya yaudara baya cuta yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama naha ani salati yayi hani game da yin sallah ba'da subuhi bayan sallar asuba hatta taqlu ash-shamsu har sai rana ta hutu wato daga yin sallar asuba to babu nafila sai rana ta hutu wannan suka ce daga ketowan alfijiri domin akwai hadisin da ya zo wanzu da suna cewa idan alfijiri ya keto to babu wata sallah sai rakawai guda biyu za a yi masu sauƙi kayan ita sallar asuba kina na nihimmi sakace alfijir kenan ko to idan alfijiri ya keto babu wani sallah sai kawai kai rakace alfijiri to idan ka yi su banda ita asubar da za a yi babu wata sallah hirara ta hutu shi ma kuma dai hadisi ya inganta an yi istisna'i an togace mutumin da wato wani dalili wani uzuri yana shi bai rakace alfajir ba sai da kare sallar asuba to wannan sunna ta tabbata na sallallahu alaihi ya ga wani ya yace me kai yace a rakace alfajir ko bai ce mishi komi ba wannan kaga sallar ma'ana sunna ce ma'ana ta tabbatarwa wannan sallallahu salama ya tabbatar da ita kenan wato idan alfajir yake to nafila banda rakayatul fajiri babu wata sallah da za a yi sai wato rana ta fito gulgudan minti goma sha biyar da fitowarta ya ce wa ba'ad al'asri hakanan bayan sallar la'asar hatta ta guruba har sai ita ranar ta fada hadisi na warko kenan hadisi na biyu a yau عن أبي سعيد الخدري دقى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدال تبتا قريشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتشي لا صلاة بعد الصبح باب صلى باين صلى الأسباء حتى ترتفع الشمس حسيرانا تادقى kaga wannan hadisin ya zamanto tafsiri ne game ga hadisin da ya gabata ko hatta tatlu ash-shams har sai rana ta huto to ba hutowar ba sai ta fito kuma tartafe har sai ta daga gwalgwadon mashi gwalgwadon metar guda uku gwalgwadon minci goma sha biyar kenan ya ce wala salata ba da al'asiri kuma babu sallah bayan sallar la'asar hatta ta riba shamsu har sai rana ta fada to malam mai littafi yake cewa wato a cikin wannan baban waɗannan hadisan baban auqatun nahi to akwai tarin sahabbai wanda suka rawaito hadisai wanda suke bayani akan wannan yace a cikin babu akwai Ali bin Abi Talib shi ma ya rawaice hadisi mai bayani irin wannan akwai Abdullah bin Amr bin al-As akwai Abi Huraira da Samura bin Jundub da Salama bin al-Aqwa da Zaid bin Thabit da Mu'az bin Jabal da Ka'ab bin Murra da Abi Umama al-Bahili da Amr bin Abasa as-Sulami da Aisha da dala tabbata a gare su baki daya sai yace was-sunabahi shi as-sunabahi shi ma sunan wani ne wannan shi ma ya rawaita amma shi walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallama bai ji ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa hadisuhu mursal hadisin shi mursal ne kira inda shi kadai yazo da wani hadisin to baya ma'ana baka hujjar shi to amma wadancan wadan su gabata sun wadatar kenan ba a bukatan wannan a mun ji dai waɗannan lokuta da waɗannan hadisai suka ambata ko sai malamai suka yi sabani cewa a cikin sallolin da aka ma'ana lokutan da aka hana waɗannan sallolin malamai sun yi saɓani a cikin sallolin waɗanne ne wace sallah ce misali ko kuma waɗansu sun yi saɓani ma a miye hukuncin sallah a cikin wannan lokacin ai an yi hani ko to miye hukuncin ka yi sallah a wannan lokacin saɓani na harko kenan to jumhurin malamai sun ta yi akan cewa yin sallah a waɗannan lokutan makuruhi ne an ƙi baya halitta kai saboda manzo sallallahu ya hana sun kafa hujja da waɗannan hadisai da muka ji amma mabiya mazhabar zahiriya suka ce babu laihi kai sallah a waɗannan lokutan babu lahi kai nafila bayan sallar asuba har rana ta hutu babu lahi kai bayan sallar la'asar in ji zahiriya sai suka ce ai duka waɗannan hadisan duka hadisai ne mansukhai wa hadisai ne waɗanda waɗansu hadisan sun shahe su akwai hadisai waɗanda suka zo suke bayani akan nafila buɗaɗɗa kawai mutum ya yi nafila suka ce to waɗancan hadisan sun shahe waɗannan don haka kenan wannan hannun babu shi amma ƙauli wanda yake shine mafi rinjaye ƙaulin wa ƙaulin jumhur hadisan suna nan ba haka bane kawai ake karkata zuwa game a ci wannan hadisin nasikhi ne wannan mansukhi ne da haka jumhurin malamai suka ce waɗancan hadisan da suke bayanin yin sallah a waɗannan lokuta yace min suke cewa min babi hamlil mutlaqi ala al muqayyad aw bina'il khasi ala al am akwai hadisi da zai zo wato sai ya zo abu ya saki abu sai wani zo ya kayyade shi ko wani kuma wano ya zo ya keɓance ko kuma wani ya zo ya ammama wani ya keɓance shi to irin wannan ne kawai ina ta fahimta don haka a ƙa'ida a wajen malamai malami baya karkata zuwa ya ce wannan nasu ne wannan mansuku ne sai in ya kasa haɗa hadisan to nan kuma sukan iya haɗuwa na haka babu zancen an nasu mansuku waɗannan lokuta suna nan lokuta ne wanda aka hana sallah a cikinsu baya halitta mutum ya sallah a cikinsu saɓani na biyu da suka yi waɗanne salloli ne aka hana a waɗannan lokuta a hanafiya da malikiya da hanabila sun ta yi a kan cewa dukkan wata nafila baya halitta ka yi a wannan lokutan sai raka ta yi tawaf akwai waɗansu rakawo'i guda biyu waɗanda ake yi mutum idan ya yi ɗawafi ya kammala ɗawafi to kana zauwa mana a ka samu wuri musamman in ka iya ka samu daidai makamu ibrahim to ana yi rakawo'i guda biyu bayan ɗawafi to waɗannan a hanafiya malikiya hanabila suka ce duk wata nafila da ka sani in dai bayan sallar asuba ne ba ta halitta sai rana ta daga in bayan sallar asar ne rana ta hada amma banda me banda raka ta yi tawaf sun kafa hujja da umumin waɗannan hadisai dai wanda suka gabata shafi'iyya da kuma wata ruwaya daga mazhabar imam ahmad kuma wannan shine zabin shekul islam bin taimiyya da kuma da yawa daga cikin malamai cewa nafilolin da aka hana nafila mutlaq shine aka hana wacce ce nafila mutlaq nafila wadda bata da sababi kawai nafila da kawai yanzu kawai na ga dama in yi nafila ne kawai sai in yi suka ce su ne aka hana a waɗannan lokuta amma nafilolin da suke da sababi to su wannan in dai sababin su ya zo to ko a waɗannan lokutan ne suka ce ana yin su suka ce kamar tahiyyatul masjid ga mutumin da ya shigo masallaci a wannan lokutan bayan sallar asuba ka ya rana ta huto wani abu ya mai doka masallaci ta wajen suka ce baya halitta ka zauna sai ka yi mi sai ya kai raka a guda biyu ko kai arwalla kaga yin arwalla sababi ne na mi yin rakoi guda biyu ko to sai ka yi ko da a cikin waɗannan lokutan da aka hana ne su ma dai wannan maganganunsu suna da ƙarfi saboda kasancewar annabi sallama ya yi umarni da cewa wato idan mutum ya shigo masallaci kadda ya zauna sai ya yi sai ya raka guda biyu suka ce wannan zawatul asbab ne salloli ne waɗanda suke na da sababi da haka sallolin da aka hana waɗannan lokutan da muka ambata salloli ne waɗanda ba su da sababi kawai na fila ce kawai zaka girka haka kawai to su ne an fahimci wannan yawwa kenan wannan da shine sabanin da malamai suka yi sai mu je zuwa ga ababen da za a fa'idantu da su a cikin waɗannan hadisai guda biyu abu na farko shine annahayu an nawafilis salatil mutlaqa hadisan suna nuna hali game da yin sallah wadda ba ta da sababi mutlaqa kawai ba da salati subuhi bayan salar asuba hatta a tashruqa shamsu wa tartafi har sai rana ta fito kuma ta daga ma ya qurbu min thalathati amtar kamar metr uku abu na biyu annahyu an nawafil salati mutlaqa hani game da yin sallah wadanda da take ba ta da sababi ba da salati al-asr bayan sallar asar hatta taghiba shamsu hasina ta hada bayan sallar asuba da sai bayan sallar la'asar fa'ida ta gaba malake cewa fahima ko kuma fuhima min ba'dil ahadith an fahimta daga cikin waɗansu daga cikin waɗannan hadisan da suka zo anna illatan nahayi dalilin da yasa aka yi hani na sallah a waɗannan lokutan hiya khashyatu mushabahatul kufar shine jin tsoron kamanceceniya da kafirai malaita to fa yu'khadhu min hadha to akan iya dauka a fahimta daga wannan taharimu tashabbuh bihim haramcin yin kamanceceniya da kafirai wa taqlidihim da koyi da su fi ibadatihim a cikin ibadodinsu wa adatihim da al'adunsu wa taqalidihim da kuma wato irin ababen da suke yi suka gada iyaye da kakanni an fahimci wannan malake cewa fa'ida al-mu'allif lam yata'arrad lis-salis min awqatin nahyi ma thubutihi fil ahadith wato ai lokuta uku muka fara ko amma duk wadannan lokuta hadisan da muka ambata sun ambata mana lokuta guda biyu ne bayan sallar asuba da bayan sallan la'asar to akwai wani lokaci na uku wanda malam bai ambace shi ba shi ma hadisai wato sun ambace shi malam ce wa huwa waqtun da'ilun qalil lokaci ne dan kankane kadan yabtadi ma'ana yabtadi'u yana farawa ne hina tantahi shamsu bil irtifa lokacin da rana za ta kai makuran daukakata ta kai tsakiya kenan حتى تزول حسيتا غشا وقد ثبت تحريم الصلاه فيه بالاحاديث shi ma wannan wurin wannan lokacin hadisai sun zo waɗanda suke haramta yin sallah a wannan lokaci ina wata an gani to waɗannan abubuwa ne kusan guda biyu waɗannan hadisai sun gaya mana wasu lokuta da waɗanda suke masu mi masu tsawo bayan sallar asuba har ya zuwa fitowar rana bayan sallar asar har fadawar rana amma wannan wanda malam yake ishara cewa muallif bai ambace shi ba waɗansu lokuta ne guda uku na sallallahu alaihi ya ambace su amma su takaitattu ne ɗan kaɗan ne annabi sallallahu ya ce baya halitta a yi sallah ta nafila lokacin da ta rana ta huto ya ce baziga idan rana ta huto ta yi ɓawu ya ce to baya halitta a yi sallah har sai mi har sai ta daga idan rana ta kai gafi za ta fada ta yi wannan masaran shi ma baya halitta a yi sallah har sai ta fada to haka ne idan ta zo tsakiyar sama shi ma baya halitta a yi sallah sai ta yi mi sai ta karkata ma'ana wannan lokutan da waɗancan kaman su waɗannan guda ukun na wanda yanzu muka faɗa kaman hani ne cikin hani ina wata gani saboda su waɗannan waɗanda ma suka ce ana iya zawatul asbab a lokutan bayan sallar asuba kana iya yin sallar a a a nafila ma'ana baka yin sallar nafila ko sai na ta hutu amma in ta sababi ce fa kana iya yi to amma idan lokacin da rana ta huto ta yi ɓaukahin ta daga ko ta sababin ne suka ce ba a yi kana fahimta idan bayan sallar la'asar ne to kana iya yin nafila mai sababi ko to amma idan ta kai za ta faɗan wannan to na sababin ma suka ce baya halitta kai to hukumcin su ɗaya da kuma idan ta zo tsakiyar sama baya halitta a aimi a yi har sai ta karkace annabi sallallahu alaihi ya ce waɗannan lokutan lokutan da su masu bautar rana ne suke mata sujada idan ta yi ɓaukin nan tana fitowa ta yi ɓaukahin ta ɗan ɗaga ta yi haske a lokacin suke mata sujada idan ta sadda saura kirista haɗa ta yi masaran nan lokacin suke mata sujada sai ce da haka kada ku kamanceceniya da su ko a lokacin kada ku yi sallah ina wata gani a tsakiyar ce kuma idan ta je tsakiyar sama to daidai lokacin ne ake hura wutar jahannama ya ce to wani lokacin ka yi sallah a cikinsu ina ta fahimta na haka dai wato lokuta ne kusan guda hudu guda biyar kai an mun gama da waɗannan ƙin ko su waɗannan wani hadisi an bata a nan nan suna da ɗan tsawo su waɗancan ƴan kaɗan ne kuma kaji dalilin hana su kuma kaji ko da masu sababin ne a lokacin baya halitta kai sai ka dan jira har lokacin ya wuce in yaso sai kai sallaka ko da ta wannan ce kina wani ke cewa kina ko hadisan da suke nuna haka daga cikin hadisan yake cewa marawahu muslim an uqba bin amir thalathu sa'atin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nusalli fihinna akwai wadansu lokuta guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mu sallah a cikin su wa an naqbura fihinna mautana ya hana mu mu binne matattun mu a ciki wadannan lokuta ne na uku na ƙarshe da na hada amma waɗanda wannan hadisin suka ambata a'a za a yi sallah a zawatul asbab in kuma mutum ya mutu babu laihi a binne shi bayan sallar la'asar ina wata gane babu laihi a binne shi bayan sallar asuba kafin rana ta hutu kenan waɗanda aka hana yin sallah a ciki aka hana binne matattu su ne waɗannan ɗan lokaci ɗan kaɗan ɗin nan rana ta huto kahin ta ɗan ɗaga kamar bayan hutuwar ta da minti sha biyar kenan hakan ta je waɗawa hakan ta je tsakiyar sama malaka cewa ihdaha daga cikin ɗaya daga ciki hina taqumu qa'imu zahira kenan lokacin da rana za ta kai tsakiyar sama a wata ruwayar ita ma daga muslim halau daga amr bin abasa wa minhu daga ciki anisalar salama ya ambaci cewa idan ta kai tsakiyar sama mutum ya tsakaita sallah sai ce fa innahu hina idin tusjaru jahannam yace domin a lokacin ne ake fura wutar jahannama ina ta gani malai yace sai wata fa'ida ta biyu kina wadan jan hankali ne malam zai mana ai mun ce daga cikin fa'idodin wannan hadisin an fahimta daga cikin shi cewa hannun da aka yi akwai kamantacce na da kafire ko shi yasa musulunci ya hana to akan wannan ne malam zai tsokaci malaki cewa kathirun min ahkami shari'a da yawa daga cikin hukumce hukumce na shari'a wanda Allah ta'ala ya shar'anta su bunyat ala al-bu'di an mushabahati al-mushrikin an gina su ne akan yin nisa da kamanceceniya da mushrikai da kafirai da yawa daga cikin shari'o'i an gina su an shar'anta su ne akan me mu yi nisa da kamanceceniya da kafirai li'anna fi taqlidihim domin ha wato yin koyi da su mushrikai ko kafirai watashabbuhu bihim da kamanceceniya da su ta'siran ala nafsi wane na mutum tasiri duk mutum musulmi wanda yake koyi da kafirai yana kamanceceniya da su wannan abin da yake yi yana maka tasiri a musuluncinka ya tadarraju wannan abin yakan kaiwa daga kaɗan da kaɗan wayamtaddu ya kai hatta ya sila ilastihsani a amalihim har mutum sai ya kai yadda zai rika kyautata ayyukansu ya rika ganin ma annan ababe da kafirai suke ababe ne masu kyawu ana fahimta wahati za'ihim fiha ko mutum ya rika dabratakan su ya rika yin yanda suke yi hatta yazula malil muslimina min izzatin wa wahada har buwaya da kuma kasancewa musulmi tsintsiyan mana tsintsiyan madarmin ki daya wannan har ya gushe wastiqlal kasancewar musulmi suna cin gishin kansu wannan cin gishin kan shi ma sai ya gushe wa yusbihu sai musulmi su waye gari taba'an lahum su yanzu sun zama kawai kafirai suke bi abinda kafirai suka yi shi suke yi qad zabat shakhsiyatuhum ma'ana mutuntakan musulmai ya narki a cikin kafirai wa manawiyatihim fihim ma'ana ma'anar musulmi da kimarsu duka ya narki a cikin kafirai wa bihadha yudaluna alal muslimina da wannan ne su kafirai za su shiga galaba akan musulmi ana fahimta malace wal islamu yuridu min al muslimina al izzata wal wahda shi kuma abinda musulunci yake so sabanin wannan ne musulunci yana so wa musulmi ɗaukaka da kuma haɗin kai fi ibadatihim a cikin ibadodinsu wa adatihim da al'adunsu wa taqalidihim da irin abubuwan da suke aikata da gobe wa hawalihim da halillukansu wa yuridu minhum musulunci yana so ga musulmi an yakunu ummatan mustaqilla mu zamanto al'umma ce masu cin gashin kansu ba muna kwaikwayon waɗansu ba laha sifatu halkhasa al'ummar musulmi tana da siffanta keɓancacce nata sha tufafinta yanayinta al'adunta alayin musulmi ya sha bamban da na katirai wa mizatu hal ma'rufa da kuma irin ababen da idan abu abu kaza ya ce wannan ba musulmi ba wanda zai yi shi abu kyakkyawa na abin yabo ina wata gani to haka musulunci yake so musulmi su kasance amma ba mu rika koyi da kafirai ba har ya kai muna ganin cewa abinda suke kyakkyawa ne har mu narki a cikinsu malai cewa ma al'asfi shadid malai tare da bakin ciki mai matsananci najidul muslimina fi asrina za mu samu musulmi a wannan zamanin namu ya juruna suna gudu khalfahum bayan kafirai bila ru'yatin wala basira babu tunani babu tsinkaye haka kawai musulmi ne amma kullum suna bayan kafirai abinda kafirai suka yi shi suke aikatawa kuma shi ke burge su shi suke yi wa kullu ma warada min al-gharbi fa huwa al-hasan duk abinda yazo daga wajen turawan yamma to wannan abu kikkiawa ne haka muke ko ba haka muke ba yanzu haka musulmi suke inda abu yazo daga Europe daga kaza mala yace wato sai ga wani abu ne ana kyautata shi wa kullu amalin ya'tunahu fa huwa al-jamil duk aikin da za su zo da shi ko su aikata shi aiki ne kyakkyawa walau khalafa addina ko da wannan abin ya saba ma addini wal khul da dabi'u kyawawa wanda musulunci ya karantar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ya dora mu akan su malai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu yayi muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya musulmi za su lalace su kasance irin wannan yanayi sai ce Allahumma aiqizil muslimin malai addu'a ya ce ya Allah ka falkar da musulmai min raqadatihim game da wannan barci nasu wa nabihum Allah ka falkar da su min gafalatihim game da wannan rabkana nasu wajma alal haqqi wal huda kalimati kalimatuhum ya Allah ka hada kalima da shiriya da gaskiya mana ka hada kalmar musulmi akan gaskiya da shiriya innaka sami'un mujib lalle kai Allah mai ji ne ko mai karbawa ne kenan mala yayi wannan tsokaci ne kallo zuwa game halin musulmi a wannan zamani sai kuma ya ƙara wani tambihin yace walaysal murad yace wannan dan bayani da ne ba ba ba ana nihi bane cewa Allah na ta'allama ma alimuhu min sana'atin wa ikhtira'i malace wa abin nihi wa ba ana ni bane wa kanmu koyi abinda su kafirin suka kore suka sani na kere-kere irin na bincike da gano abubuwa malace wannan ake ni ba fa hadhihi ulumun musha'atun li kulli ahadin wadannan ilmin mukane kuma na kowa da kowa ne kai ma musulmi naka ne su ma nasu ne kenan a wannan babu bambanci kaga ta wannan ne wato zaka ga wani munin wadansu daga cikin musulmi sai ka je wajen turawan ga ci gaban a wajensu duka baka damu da shi ba sai tsiyar da take wajensu sai ita za ka kwaso ka kawo al'ummarka wani kaza wani kaza wani kaza abubuwa kala kala mummunan amma ga alherin ba za ka ɗauko ba malai to abin da yake nihi wannan mummunan marasa kyawun shine ake jan musulmai hankalin musulmai su yi watsi da shi su bar su su riko da addininsu amma ci gaba kere-kere to wannan babu laifi a karɓo daga wajensu wannan ba nasu bane shi kadai malai ce wa nahnu aula biha minhum wannan ci gaban da kere-kere malaci mu muka yi cancanta a ce mun san su mun koyo su sama da su ya ce li'annana domin mu musulmi hina na ta'allamuha lokacin da za mu san waɗannan abin nasta'amiluha fi ma ya amuru bihi a dinuna za mu yi amfani da su ne cikin abin da addininmu ya umarni da shi ina wata an gane na wajen tabbatar da aminci da kuma salama da kuma wa isa'adil bashariya da kuma mi kaman a sa dan adam ya kasance cikin jin daɗi da morewa amma kaunuha bi aidi tugat amma kasance waɗannan cigaban da ilimin muka na zamani yana hannun masu tsaurin kai musta'amirina waɗanda suke 'yan mulkin mallaka fasatakunu adatu takhribin wa damarin lil alam marabin zai kasance makami ne na rusa da ragargaza duniya haka ake ko ba haka ake ba da a ce a hannun musulmi yake za a amfani da shi hanya mai kyau amma abubuwan su suka koye su suka tsare su a wajensu kuma suka abin da suka dama da su don haka dai wannan jan hankali ne game da koyi game da kafirai sai hadisi na gaba anani na yi babu malaki cewa babu qada'il fawaiti wa tartibiha kuna ku babu wannan ko baban da yake bayani akan ramkon sallah ko rama sallah wadda ta fice da kuma jeran tata alhadisu rabi' wal khamsun hadisi na hamsin da hudu an jabir bin abdullahi رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتودع للصلاة وتودعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب حديثي نا 54 حديث جابر بن عبد الله دالا تبتا gare shi yake cewa anna Umar bin al-Khattab lalle Umar dan Khattab da dala tabbata a gare shi jaa yawmal khandaq yazo ayinin khandaq yinin khandaq yawmul khandaq shine huwa ghazwatul ahzab yinin yakin rundunoni ai ina ga kusa kusa na mun gi bayanin shi ko na wanda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi malaka ta allati qadima fiha kufar quraish wanda kafiran qurayshawa suka zo ma qaba'il min najd daga kabiloli na wannan yankin na najd fa hasarul madinata suka zo suka kewaye madina ta wani lokacin ai an gina wannan khandak wannan ramin to nan gina wannan ya dauki hankalin musulmai har ya kai ba su yi ba sallar la'asar kenan umar ya zo yawmul khandak ba da ma gharabati shamsu bayan rana ta fada faja'ala sai umar ya shiga ya subbu kuffara quraishin yana zagin kafiran ƙurishawa yana ce kayatar da waɗannan Allah ya musu kaza mana na ga musu maganganu marasa kyau wa qala ya rasulullah Umar yazo a firgice yazo ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah ma kittu usalli al-asra ai wato ban kusa ba mana ga in sallaci sallar al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrub har sai da saura iris rana ta fada مالك كانت بكسر الكاف وكاد من أفعال المقاربة ومعناها قرب أصول الشيء الذي لم يحصل شين كاد أبند بأبكوبة ينا كسن أبكوا سين هيك كاد كذا أم كذا كسا أبكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم سيتي والله ما صليتها أنا بيت والله إني ما بيتها قال kenan umar ya ce a kenan jabir mai ruwa kenan ya ce fakumna sai muka tashi ila bathan zuwa ga bathan watahan bi dammil babi kenan butuhan ko butuhan ko ne ka faɗa fa kasir ta'i wadin bil madina wani kwari ne a nan madina shine butuhan ko butuhan fatawadda ali sala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla domin yin sallah wa tawadda'na laha mu muke arwalla domin wannan sallah fa sallal asra annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asr ba'da ma gharabati shams bayan rana ta fada thumma salla ba'da al maghrib sannan bayan sai ya sallaci sallal magriba to kaga wanda ke nuna maka kenan idan sallah ta faucewa mutum zai mi zai ramata kuma ana tartibinta ne zuwa ga wadda take mana wanda ba a yi ba ita za a fara yi sannan kuma a zo da mai bi mata sai dai lokaci ya kure malaka cewa ma yi min alhadis abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisi na farko ya ce wujubu ƙada'il fawa'id minas salawatin khams wajibcin rama salloli waɗanda suka faucewa mutum daga cikin salloli guda biyar wajibi ne mutum ya rama su idan ya yi barci ko kuma yi ko ya tuna in ya manta kenan waɗannan su ne uzuri guda biyu na rama sallah من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إن جاء نسأل الله سلام دم متمن دي برشي أكم وتصلى كنا برشي بشي دا يكون كنش ko kuma ya manta to ya sallace ta lokacin da ya tuna ina wata fahimta kamar mutum ne irin lokaci ka je gona ya kazo wajen sha biyu ka gaji sosai ka kwanta da barci yawar ce ka baka tashi wasu ya karhe hudu da kwata yakan iya yiwa ko in ba samu mai tara kawa hudu da kwata da ka tashi ka ga sala a zawar taimi ta ta yi yanzu a lokacin kawai za ka tashi sai ka sallaci a zawar kuma sai ka zo da la'asar kamar yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam anan suka yi ai kaga sallami ce ce sallar la'asar ce ba su yi ta ba sai da rana ta hada yanzu da suka zo suka yi arwala sai aka fara yin la'asar kuma sai aka yi sai aka zo da magarba to haka ne ya dace mutum ya yi sai in lokacin ya ƙure baya ba da dama a yi mi a sallaci sallar ta farkonsa nan mai bi mata lokacin baya ba da dama to sai a yi ta lokacin baya wani ya kawo can kamar da kake barcin wannan baka tashi ba sai gab rana za ta wada kaga ai lokacin la'asar yana ko to yanzu kana yin arwalla in kace sai kai azhar kai la'asar rana za ta wada to sai kai la'asar kin kaga ita ka same ta lokaci bayan shi kuma sai kai mi sai kai azhar na'am malace fa'ida ta biyu الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا وإنما هو عمد ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجهه العلماء فإذا تبي ما ليتي أظاهر ونن واقع تأبكو تا غزوة الخندق كو غزوة الأحزاب wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba mancewa suka yi ba kamar aikin ne in suka bari sun shagaltu ne haka na suna tana ransu amma dai ba su mance bane to kuma a lokacin ba a shar'anta ba sallar yaki sallar tsoro ai bayan ahzab ne aka shar'anta sallar yaki sai aka su wurin suna yaki wurin suna sallah haka dai ake duk yakin da ake yi sai an yi sallar wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma yaki yuwa to ku yi sallan kuna sarar wuyan kafin da haka kenan kamar da muka faɗa can cewa uzurin na salla na rama salla waɗannan guda biyu ne amma kana tine ko saboda a yau kasuwa ne kana kama kuɗi kana ga cewa an kace ka bari ka je ka yi za ka bar kiliyan da yawa sai ka bari a zawar ta shigo la'asar to kai wani a haƙinka babu zancen ramuwa kawai ka je ka yi ta istighfari Allah ya gafarta maka ina wata an gani yawa kenan bayan an shar'anta yaƙi na ma'ana ka sallah ta yaƙi to lokacin kuma babu zancen wato wannan biyan da za a yi sai an yi ta a fa'ida ta uku fihi dalilun ala taqdimil ghaiba ala alhadira fil qada'i a wannan hadisin akwai ma'ana kaddama sallar da ta huce akan sallar da take ta yanzu kamar da muka faɗa fil qada'i wajen ramuwa ma lam yadhiq a waqtul hadira matuka lokacin wanda take lokacin lokacin ta ne bai kumci ba kamar misalin da muka bada a sallar asar fa'in da zalika to a wannan tuƙaddamu za a gabatar da ta lokacin kai la taqsurul fawa'id don kadda waɗanda aka rasan su yawa ko ba ka ba yanzu misalin da muka bada mutum ne sai sallar mana sallar azhar da asar sai ya falka lokacin sallar asar kuma abin da ya saura rana ta fada bai wuce sallah guda ba ana fahimta to in yace zai yi azahar zai gabatar da azahar kaga in ya gabatar da azahar yayi ta'ami ba lokacin ta ba ramuwa ne ko to yana kare azahar kuma rana ta fada yanzu kuma al'asar zai to kuma zai al'asar lokacin asuba wannan magarba kaga dai ita ma an yi ta'ami a ramuwa kenan idan lokacin ya kure to ita ta lokacin sai kai ta saboda mi kada su masu ramuwan su yawa ita ma wannan ramuwa na ramuwa a wannan ita a lokacin ta na ramuwan ya zama daya an fahimta na'am a fa'ida ta hudu jawazu du'a'i ala zalim wani hadisi yana nuna maka halaccin yin addu'a mumuna ga azalim mutum ya zalimce ka ya fi ƙarfin ka ce Allah ya isa Allah karama mana babu ne shi yana wata gani kuma ma kuma abin ya kai maka to sai ka shirya mishi ka yi sallolinka cikin dare ka daga hannu ya Allah wani ya takura mini ya hana ni saƙat Allah ka isan mini in ya zalunci ka ba amma ba haka ba kawai ana zaman lafiya ka riga mutum wani adoyi mummuna wani baya halitta eh to Allah ya san shi jama'a Abdullah shi da Allah ya san da wanda kake kenan inda babu wani wannan ko sunan shi kana ya kara ya ambata ka ci Allah wani ya ya matsa mini Allah amma in ya zalunce ka in ya zalunce ka amma ba na zama lahiya ba kawai ka tsani wani ka je ka rika ta mishi adoyin mummuna Allah ma ba zai karba ba saboda zalunci ne kai ne da kake farar zaluncin kuma baya halitta mutum musulmi a ce an same shi irin wannan hali na mugun nihi na kuma rashin so wa ɗan uwanshi musulmi alkhairi har ka sawa ma nasosi da yawa amma idan shi ya fara zaluntar ka ya maka abin da ba daidai ba abin da ya yi wa ka yahi mishi to amma in ya matsa maka ya takura maka ya takura maka kuma kai ya bayan da zaka yi ka gaya wa Allah in kai ka baka yi laifi ba kina ma yake cewa dai jawazu du'a'i ala zalimi halaccin yin addu'a mumuna ga wanda ya zalunce ka li'anna annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lam yunkir zalika duma na sallallahu sallama bai yi inkari wa bai yi inkari wa gawa ga Umar da yana cewa yana hudin maganganu Allah Allah ya isa mu da su sun zalunce mu Allah ka kama su sauran sallallahu sallama a hadisan da sa gabata ai shi da kanshi bai musu addu'a mumuna ko kuma ce me yake cewa yake cewa ya Allah ka cika kaburburransu da gidaddajinsu da wuta shagaluna an salatul mustaqo sun shagaltar da mu game da sallar asar Allah ka cika kaburburransu da wuta to babu laifi mutum kai annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi kuma ga annabi bai inkari waga Umar a fa'ida ta biyar mashru'iyyatu tahwinil masa'ib alal musabin a cikin wani hadisin akwai shar'ancin ron mana yin ƙoƙarin sauƙaƙewa wani mutumin da wata musiba ta same shi to ana so ka yi mishi maganganu ka yi mishi abubuwan da za ka sauƙaƙa mishi wannan musiba da ta same shi yana za mu gano haka yayin da umar ya zo a firgice zo hankali shi ya tashi shi yana ga ya shiga mugun hali har yanzu ga rana ta fada bai la'asar ba ya zo a dami hankalin shi a tashi wanzu ya ce wallahi ni ma ban yi ba kaga zai ji mi zai ji dama dama suna da ma bai yi ba kenan da abin da sauki shi kenan yanzu sai a ji a yi to a cikin wannan hadisin akwai cewa idan mutum ya zo wata musiba ta same shi to ba ta yashi za ka yi baka ce ka kashi da uku ai shi kenan ka lalace kaza kaza kaza a ka ce kai wannan abu ai sauki sauki ne eh mu je mu ga wani ma ai wani ma da kaza ma'ana dai ka sauke mishi tension ki amma wasu har daga abun ya zo kawai ƙara rikita ka zasu su ƙara razana ka to wannan baya halitta a ciki akwai tsoratar da musulmi kuma baya halitta mutum ya firgitar ya tsoratar da moshi musulmi a fa'ida ta shidda jawazu halafi sadiq walaulam yustahlaf a cikin hadisin akwai halaccin mutum mai gaskiya ya rantsi ka rantsi akan wani abu ko da ba a nemi ka rantsi ba ranar salasalama umar yana zo ya ce mishi rana ta kusa fadawa ban sallaci sallar asuba me yace wallahi ma sallaitu annabi ya rantsi a ko sadiqul masduq ne sai ce na rantsi ban sallace ta wato babu laifi kai ma mutun yayi haka ba ka mutun da laifi to wannan shine karshen karatun namu ne insha Allah darasi na gaba sai mu tashi babu fadli salati li jama'ati wa wujubiha muna fata abinda muka fada daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh